الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باياك يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci na Ali ibn Abi Talib da ke cikin tsakiyar garin da magaran a nan kasar Nijar a yau muna talata tara ga watan Ramadan wata mai albarka hijirar shugaban muhallabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha tara ga watan uku shekaru 2024 haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wasalam idan ba a manta ba kamar yadda aka saba a maricen kowace rana na wannan wata mai albarka watan ramadan muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a kowane bayan la'asar don haka yau ma kamar kullum za mu tsora daga inda muka kwana a jiya cikin yarda Allah idan ba manta ba jiya mun kwana a aya ta sha ɗaya a sotil tsara yau za mu tashi a aya ta goma sha biyu a ita wannan sura mai albarka فدن الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عقاب الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح mutanen annabi nuhu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al'umma shi an yi annabi nuhu ya zo cikin nashi al'umma ya mutu wa'azi suka kayyana shi wa ashabur rasi haka su ma a sahabin rassi an ce wani annabi ne aka tura wurin wasu mutane su mutanen suka ma kashe annabin suka samu wata rijiya suka haka suka sa gawar annabin suka rufe Allah ya hallaka da su wa samu da samuda mutanen annabi salihu alaihi salam su ma sun karyata annabi salihu Allah ya hallaka su wa adun da adawa mutanen annabi hud wa fir'aun da fir'auna wanda aka aiko mushi annabi musa wa qaumu lut da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam wa ashabul aika da mutanen annabi shu'aib wa qaumu tubba da mutanen wani sarki da aka yi a ƙasar yaman ana kiran shi tubba wanda shi ma mutanen shi sun ƙaryata wa'azi aka hallaka su kullun duk waɗannan da aka rana kaddabar rusula aikinsu da suka shi ne ƙaryata manzannin Allah fa haƙa wa'id alƙawalin azabtarwar Ubangiji sai ya tabbata a kansu domin dama Allah ya yi alkawalin zai azabtar da wanda ya karyata annabin shi sai suka karyata sai wannan alkawalin ya cika a kansu wannan ayoyi ubangiji ya kasu nan domin ya kwantar da hankalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi idan ka ga mutanenka da kake musu wa'azi suna karyata ka ba kai ne na farkon da aka karyata ba domin ba kai bane na farko a cikin annabawa da manzanni yadda aka aika wani annabi haka aka aika ka to annabin da aka aika kafin ka shi ma an karyata shi kenan wannan zai rage ma annabi raɗaɗin abin da yake shi na karyata shi da aiki domin shi a ɗabi'ar ɗan adam idan matsala kai ɗaya ta shafa to ta tsanani amma idan matsala ta shahe kuku da yawa ganin ga wane ma yana cikin irinta wane ma wane ma wane ma to kai taka takan yin sauki wani shine ɗabi'ar ɗan adam a duniya to idan ya zama to ga wani annabi ne an ƙaryata shi wani annabi ne an ƙaryata shi wani annabi ne an ƙaryata shi to kaga dan kai da ka zo daga baya na ƙarshe kai ma sai aka ƙaryata ka kaga ka bi sawun na gaban ka ne sannan kuma akwai albishir ga shi manzan Allah da kuma wato tsoratarwa ga su kafiran maka cewa albishir inda yake ga manzan Allah wanda suka karyata ka ba za su gama lahiya ba su kuma tsoratarwar take kansu Allah waya hallakar da wanda suka karyata annabawan shi kuma wannan abin da kuke yi hanya ce ta hallaka ku ɗauka kaga aya ta kunshi tsoratar da wasu wanda suke sune kafirai ta kunshi wato kwantar da hankalin wasu wanda su zai manzanni da masu wa'azi wanda suke gada abin da annabawa suka zo da shi cewa idan yi na yau sun ƙaryata ka kamar kafiran da suka yi zamani da annabi na ƙuraishi to Allah yana musu alƙawalin zuwan abin da ya je ga wanda suke da aiki kama irin nasu wani zira'ihim da wanda suke kamantacce ne su a misalihun da masu kwatankwacinsu minal mukazzibi na ƙablahun na daga waɗanda suka ƙaryata annabawa kafin su Allah yana sanar da su anni'imat azabobi musibobi wal azabil alim da azaba mai raɗi fit duniya a nan duniya ka ƙaumu nuhin kamar mutanen annabi nuhu wa ma azabahumullahu da abinda Allah ya musu azaba bihi da shi min al-garqil am na daga wato ruwa da aka yi ya nutsar da su gaba daya bambanci da su da mutanen fir'auna su ruwan sama ne aka dingi ya ƙi ƙahewa har ya kai ga ko'ina ya zama tarki ko'ina ya zama teku aka nutsar da su sanda wannan ruwan na sama yake zuba kamar da bakin ƙwarya kuma ita kanta ƙasa kuma ana hadari daga ƙasa wanda kai tun da kake ba taɓa ganin hadari daga ƙasa ina da ruwa ba haba haushe ke cewa ya hadarin ƙasa maganin mai kabudu ko to wannan hadarin ƙasa ne aka yi idan ka yi gidan ƙasa ka shiga in aka yi ruwa daga ƙasa ya yi maganin ka ko bai maganin ka ba idan ka yi gida a sama sai aka yi ruwa daga sama ya yi maganin ko bai maganin ka ba to haka aka yi ruwa sama da ƙasa kaga wannan azaba ce aka masa sakamakon ƙaryata annabi nu sai Allah ya musu ruwa na kwana 40 daga sama da kuma kokugowar ruwa daga ƙasa aka kidenawa ba dare ba rana sai da aka kwana 40 kamar da su malamai suka fakaito cewa wannan ruwan bai tsaya ba kuma ruwa ne kamar da bakin kwarya da haka duniya ko ina ruwan ya malaye ta duniya gaba ɗaya ta zaman tote kuce in ka ga mutum ya rayu sai in yana cikin jirgin ruwa kuma duk duniya ba girgihe na annabin mu an gane ko to waɗannan kenan wannan aka nutsar da su jami'an gaba ɗayan ahalal ardi dukkanin halittun ƙasa gaba ɗaya kai ba ma mutane ba hatta halitta da ba mutum ba inda a wannan doron duniya take sai da Allah shahita wa ashabur rasi da kuma su waɗannan mutane a sahabin ran wanda muka ce wani annabi ne aka aiko shi mutanen ya sai suka kashe shi suka nasa shi a rijiya sannan wa samud da samudawa mutanen annabi salihu wanda duk kuma Allah ya tura mala'ika jibril ne yayi wani tara din tsawa irin yadda take kaman kalinka a radu kusan dubu ɗaya ko miliyan ɗaya wannan tsawar ta hallakar da mutanen gaba ɗaya kowa gashi ya gurhwana a kan shi a cikin gidan shi yaro babba mace tsoho tsohuwa ba wanda ya tsira sai mai imani haka Allah ya musa tsawa gaba ɗayan suka hallaka wa'adun da adawa mutanen annabi hudu alaihi salam wanda su kuma Allah ya aiko musu iska ita ce azabar da aka musu iskan kwana wannan takwas dare bakwai da kwanaki da yini takwas in an fara misali tun yau da safe aka wuni ana yi sai washe da ranar ta sake dawowa ana yi in ka kilga za ka ga an yi wuni takwas da dare bakwai aka Allah irin wannan iskan da yake girgizawa yana karya mutum zai iskan zai karya ma wuya saboda tsanin karhin shi haka fatar kauma fi hasara za ga mutane a cikin iskan a kwankwance ka annahum ajazu na kalin ya kai kace kututturen da bino da aka sare kamar itacen da bino ne aka sare shi ga mutum dogo kaso a kwance wa fir'aun haka fir'aun shi ma mun hallaka shi dalilin mi dalilin fir'auna ya ƙaryata annabin Allah annabin Musa da Haruna shi ma Allah ya kai shi ya haɗa shi da teku ya shiga teku bai san teku ba ce domin an san darar da tekun ta koma dutse ta koma hanya Musa ya bi hanya ya wuce Fir'auna ya biyo hanyar bai gama wucewa ba ruwan ya koma ya fita daga zaman shi dutse ya koma ruwa Allah ya nutsar da Fir'auna wa ikhwanu lut da mutanen annabi lut su ma suna shirka suna luwaɗi ubangiji ya aiko musu tsawa a dare ɗaya amma su ba tsawa aka zo garin aka yi ba sai aka sa mala'ika jibrili ya yanke iya ƙasarsu kamar ba ana tasawi da ƙasa ba a yi mafiɗinta haka kartidin ƙasa ba ana yi ba to iya wannan kartidin na ƙasa sai a sa a tsage shi yadda kasan ana tsaga awara ba sa wuka ake a keta ta haka ba a dauki iya inda ake so haka ne to haka aka yi aka tsage daidai kasarsu kuma sai aka koma daga iya kasanta tun daga ƙarshen ƙasa duk in ma kilometer 100 ce ƙasa to aka tallabo ta daga ƙasa sai aka ɗaga ta daidai yadda kai da ake ɗaga ba kama san me ake ba mai barci yana barci mai ɓanna yana ɓanna mai sabo yana sabo mai shekantaka shi yana shekantaka shi ashe an tallabo kasar ana yin sama da ita ana yin sama da ita ana yin sama da ita sai da tsananin yin sama ya kai ga an kai ga kusa da sama ta daya wanda yake falke ko kuma a'a mala'ikun da suke cikin sama ta daya suna jin karar zakarun mutanen gari saboda sun kusa da sama ta daya kenan in a ƙasa kai tafiya sai ka yi tahiyar shekaru ɗari biyar sama da aka daga su wanda ba irin ɗagawa ɗan kokowa ba ce don wannan ana ganin ka ɗagawan mala'ika jibrili ce daga can sai Allah ya ce to a juyo su ai haka aka musu ko to yanzu a musu haka da abin da aka mashi haka zai zubo ko ba zai zubo ba ƙasan nan da aka ɗauka za ta danno shi kuma ta danno shi ba to sai aka ce a saita su daidai inda aka cire abin ƙasan ba ta bar ramin gashi a kireretu ba to kuma a dawo da su amma ƙasa a birkitai ta koma bisa wannan yankan ta daidaitu yadda za a matse mutanen kuma wani makwabtansu bisan ba ma an yi iya iya su ne aka ma wannan Allah tallaba su ya musu irin wannan kaga azabar da dan adam ba zai iya ba a dauke ka a kai ka sama a dawo da kai a matsi ko wani abu naka bai bulutsi ya tafi wani wuri ba a'a in ma za ka bulutse dai ka bulutse a iya inda kake kamar sukari wannan da ka sani mai murhi wannan mai karo-karo idan ka zare murhin in ka ne da ba za ga kuma subba haka yi sukari ya sub aka matse shi ne faji alina aliha safi da ha fa'amtsarna alaihin hijaratan min siji manzudin musawwamatan inda rabbi Allah ke sai muka daga su muka mai da saman garin ya dawo ƙasa kuma muka ce a musu ruwa na duwatsu daga jahannama a samo arshashi na Allah daga jahannama ba na duniya ba kowane mutum ɗaya a mashi halibi ɗaya da wannan arshashi to na duniya ma na bindiga a ƙazahin sheki to wannan na jahannama ne kuma ba wanda aka yi kuskure kowa an same shi inda ake so a same shi Allah ya ce musawwamatan kowanne yana da alama wurin wanda zai zo ya kashe shi wannan na wance ne wannan na wane ne wannan na wane ne kowa da nashi Allah ya hore su suna nan inda rabbika wa ma hiya min al-zalimin bibai Allah ya aje irin wannan duwatsin da yake azaba da su a saman duniya ta daya inji Imam Jarir Dabari dan ya zamanto ko yau aka samu su mutane suka koma luwadi aka raka arman jinsi ƙasa ta yarda wannan abin ba haramun ba ne domin idan akwai masu wa'azi na ta na haramun ne to Allah bai azaba sai lokacin da aka ce to a kama masu wa'azin su daina cewa haramun ne yaya abubuwan more rayuwa na ci gaba su hana to lokacin da ba a wa'azin sai Allah ya azaba amma in masu wa'azin su aka ba su kuɗi suka daina to kuma sai in Allah sai zai azaba har da masu wa'azin za a hana an gane ko a maka mutsani ai ku malaman hada ne a muku mukami ba kwa cewa komi kuma hada ta ba da izini a yi luwadi ta ba da izini a yi shirka kuka ce ai ba shirka ba ce ganewa ce ba ai ba to shi kenan kai ma ganewa ce ba kai ba za ka gane Allah samu gane wa ashabu aikati da mutanen annabi shu'aibu su ma Allah ya azabtar da su an kira su ashabul aika saboda inda suke kurmi ne da yawan itaci Allah da ya tashi masa azaba bayan sun kare ta annabi Shu'aibu sai ya dora musu tsananin zahi na musiba sai kuma ko ina zuwa ake ba inda za a shakata sai ɗaya daga cikin su sai ya fita wani gefe na gare sai irin kaman gajumare sai ya shiga tsakanin shi da rana sai ya kaman inuwa inuwa sai inuwan nan ta gajumare kaman an kunna kilim sai ya kira ce ku zo ga wurin sanyi yanzu da aka zo aka tabbatar da wurin yana da sanyi aka fito alhamdulillah kowa ya zo amma banda annabi shu'aibu banda wanda ya yi imani su kar a bar su zo su ji sanyi a bar ta cikin zahir su kuma daman Allah ya ɗauke digiri ɗin zahir in kuna digiri saba'in su suna digiri kamar talatin da wani abu ne daidai yadda ɗan adam yake bukata ku ne don Allah na iya sa ga wani nan ga wani nan amma abinda wani yake ji ni ban da shi kowa ni ina ji wannan bai shi haka ne to haka Allah mu to sanda suka taru a kalkashin wannan inuwar gaba ɗayan su sai Allah ce to wannan hadarin ya juya ya zama bam ya faɗo musu ya juya ya zama bam ya faɗo su kama da wuta gaba ɗaya kuma ya Allah ce a yi girgizar ƙasa har ila lokaci guda ga girgizar ƙasa ita ma kanta za ta iya kashe su kuma ga bam daga sama mutuwa ta tabbata ko ba tabbata ba to Allah ce su ma dalilin ƙaryata manzanni na halaka su to kai yanzu da sana'a ka irin wannan ce ya aji da kai a gani wane ne ka fasa rago ka fasa an gane ku Allah ya ce kullun kaddabar rusula dukkanin waɗannan da aka zana kaddabar rusula sun ƙaryata manzanni kowa in ya ƙaryata annabi ɗaya daidai yake da ya ƙaryata duka annabawa kullu hadhihi al-umam dukkanin waɗannan al'umomi wa ha'ula'i da waɗannan na zamanin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ha'ula'i qurun da waɗannan karnoni zamanna daban-daban kasashe daban-daban kazzaba rasulahum sun ƙaryata manzannin su ne wa man kazzaba rasulan duk wanda ya ƙaryata annabi daya fa inna ma kazzaba jami'ur rusul ya ƙaryata manzanni ne gaba daya domin aiki ɗaya suka zo da shi sako ɗaya suka zo da shi innama ja'ahum rasulun wahid su mutanen annabi nuhu da aka ce sun karita manzanni manzo ɗaya zo musu amma haka ce sun karita saboda duk ɗaya ne an gane ko walau ja'a idan walau ja'ahum jami'ur rusul inda duk manzannin zaka hada mutumin da ya karyata annabi daya kamar misali mutanen annabi nuhu ko mutanen annabi shu'aib ko na annabi salihu ko fir'auna ba Musa da Isa karyata ba idan da zaka hada da nuhu da hudu da shu'aib da ibrahim da lut da Musa da Isa da annabi Muhammad da annabi Isa zakariya dukkaninsu ka tattara suka aiko su ga mutum ɗaya kafiri to dukansu zai kari sa kun gane wannan da haka duk wanda ka ji ya ƙaryata annabi to in wani annabi ma zo ƙaryata shi zai in ma wane ne in annabin ɗaya ne dubu ne dubu ɗari ne wallahi duka ba wanda za ka yarda kuma za ku iya gane haka ga rayuwar 'yan duniya ba wani doka da za su bi ta zamanin annabuwa ko zamanin annabuwa ne da haka Allah ke cewa kullun kadzabar rusula fa haqqal fa haqqa wa idgo a wata ne ce fa haqqa iqab to anan fa haqqa alwa'i sai alwa'i fa haqqa alaihim ma wa'adahum Allah ta'ala sai abinda Allah ya alƙawalanta musu na azabtar da wanda ya ƙaryata annabi sai ya sauka kansu ah Allah alƙawalin in kai kaza za a maka kaza kuma sai kai me ya rage yanzu amma ko ba ba domin in an ma shi ne Allah ya cika alkawari idan kai imani in ka mutu Allah zai maka rahama kana mutuwa to Allah zai ma rahama in kai kafirci ka mutu akan kafirci Allah zai ma azaba kana mutuwa Allah zai ma azaba saboda Allah mai cika alkawari sai Allah ke cewa afa'ina bil khalqi lawal bal hum bi labzin min khalqin jadid don haka nan da wannan azaba ta tabbata a gare su alat takaziba akan ƙaryata wadda suka yi min al'azabi wannan kal na azaba da musibobi faliya hadar al-mukhatibuna sai aka ci gaba da tsoratar da wanda ake magana da su an yusibahum ma asabahum karwa su yi aiki irin na kafirai abin da ya samu kafirai na wahala ya same ku ya ku mutane kar ku yi aiki irin na fasikai da mabannata irin abin da ke samun fasikai da mabannata masu saba ma Allah ya same ku shine saba kun fahimta mu yi gaskiya mu yi amana kar mu yi zalunci mu yi kiyin gaskiya musibar da ta samu azzalumai ta same mu Allah da ya ma azzaluman da azaba kuma ya hana zalunci a da to a yau ma shi ne Allah kuma wannan zalimcin haramun ne ku bayanci da wannan dan in kun lura duk wannan matsalolin da muke cikin mu karan kanmu ai in ka dube su akwai wasu matsalolin da mu ne muke jaro su babban musibar da mutane suke da ita ba su da amana babu gaskiya ha'inci da yaudara da bakin ciki ya yawa kuma wallahi musamman a al'ummar musulmi wanda suke da'awan musulunci ku yi tsoron Allah yana da wahala yanzu a ajiye takalma masu tsada a wajen nan kaga karatun alkur'ani ne ake garin nan ba na kafirai bane ba na kiristoci bane ba na yan bori bane billahi da ba a ajiye takalman jika goma goma ka tar da su akwai cin amana ta ka zo masallaci ka rasa inda zaka zaka yi ka zo masallaci a makwantai haka barrai ake satan mashin moto da sauran abu idan da hankalinka ya tashi za ka mance ka bar motar ka a buɗe inda wani abu kan ka zo an sace shi don Allah wannan ba abin kunya ba ne wannan lafifikoki amfili da ake wa'azi da su ana kiran sallah dole mu a garinmu sai an musu raga an sa su agogon masallaci sai an mushi raga an sa shi don in buku raga kuka sa shi ba za a iya karya a ɗauki agogon masallacin idan musiba ta sami irin waɗannan al'umma ne kuke tsammani wannan profesa isa ali fantani yake ba da labari ya ce ya yi wata hiya ya je kasar wannan oman oman ne ko ina ne ko baharan ne baharan baharain an gayyace shi a hukunce ya je kasar sai aka ɗauke shi a zagaya da shi don ya gagari an je da shi za a da mota za a shiga a nuna mishi wasu wurare sai aka ba ya yi garan mota ba da aka yi garan mota sai ya ga mai mota direban mota daman dan wato jami'in gwamnati ne sai ga da ya fito ya bar kullum mota a ciki ya bar wayoyin shi a ciki ya bar wata jika da kudin shi a ciki sai shi profesa ke ce mashi ka bar kayan ka yace a'a ai mu nan ba a wannan ba a da taba kayan mutane suka shiga suka yi zagaye zagaye suka tar da mota da mukullinka da wayoyin shi ga sa a aje da nan fa idan kai zo ka dora kana kana bisa mota in kai aje waya ka kai waya ka aje a bisa cinyarka wurin hutawa sai daga mota sai ka manke ta faɗi kan ka juya haka wanda in dai da mutane ya dauke ta har ya kashe ka haka ne ko ba kamar shugaba balada abdullahi balada yana ba da labarin zuwan shi amerika waya shi ta ɓaci sai wani mutum jami'in gwamnati sai yake kiran shi da lambar shi da yake wata lamba ta najeriya wata lamba ta amerika ce a cikin waya waya sai mai tsada ta kai miliyan ɗaya da wani abu sai wannan jami'in gwamnati ya kira shi a gaisa kana ina ce ina wuri kaza sai ce ina waya kadai da ya duba ya ban ganta ba ba sai to faduwa ce tai amma an same ta kwadi inda kake a kai ma ita ka gane a Amurka fa inda mu muke cewa garin kafirai kuma shi wanda ya mishi waya shi ma ganin lamba shi aka a cikin wayar da aka samu a kira ka ce an samu mai wannan waya ka ga an samu waya shi a yaya to shi inda aka je inda aka samu kamar maraɗi ne shi kuma ya zo kamar da magadan ya faɗi lambar ɗakin shi kafin minti arba'in ko hamsin ‘yan sanda sun zo da helikwabta garin har sun sabka sun zo hotel ɗin sai ya ji talfan na ɗakin da yake ciki yana ƙara sai ya ɗaga sai aka ce ka zo reception ka yi baƙi an kama ka sako da ya zo hitar da polis ne suka karɓi suka mai tsintawa ya tsince ta mai kama polis polis suka ɗauko jirgi suka kamu shi in munan ne an yi haka kuma muna cewa amerika kaza kaza kaza kaza kaza ai wannan kafire ne mu uyaye da kakanni musulmi ne ku kun marasa gaskiya ne to ga labari ma da hiban haushi shi dai shugaba abdullahi balala shi yake bada wannan labarin yace sun je zagaye na shugabanci na addini cikin zagayen da suka yi suka je wani gari da ake kira mubi a jihar adamawa iyaka da kamaru to sai marigayi imami ikkara sai yadda waya irin ta dubu ɗari a shekara kamar ashirin da kaga ta kai miliyan ko? sayar da wannan waya ashe inda yadda ta ƙofar wani coci ne yara matasa na cocin ya suka tsanci wasu suka shiga cocin da ita suka gwada ma fasto ɗinsu mataketi sai ta karba sai mata sai ta ga lambar abdullahi balalu sai ta kira shi kuma da ya dauka sai ce shugaba kana ina yace ba yace ba shi bane heji muryar mace tace wannan wayar yadda ita mai ita yayi amma he muka ga lambar ka ya kira ka shine in ka san shi ka ce mushi yazo ya karbo ya shi yo kudin kuna ina suka ce muna daidai layi kaza a nan cikin garin mubi in kun zo kun ga wata coci ku shigo coci sai ga tawaggan malamai mota kamar biyar tana shiga coci aka zo aka su masu cocin suka tarbe su aka mi aka gaisa suka ci togawai tsakaninku da Allah sun mana wa'adi ko ba su mana ba tsakaninku da Allah nake tambaye ku to ai ka bara to ko za abin da ya bada haushi to bari dai mu kare wancan sai suka nemi su dauki kuɗi su bada suka ce la da kyar dai da roƙo suka bari aka ba 'yan yaran wani 'yan abu suka ce mun yi dan Allah da mu da su tsakaninku da Allah wahi cancanta ya tsakanin shi da Allah to wani abin mamaki yanzu an bar jihar adamawa wannan zagayen da suke he zagayen ya kasa jihar kano tsakiyar musulmi kenan ko sai aka zo buɗe wani katafaren masallaci shi shugaba ɗin a nan aka sace aka mashi sanan waye bayarwa bai barawan cikin musulmin yake cikin masu tarban baki yake cikin kaza kaza yake ya zana ya tura hannu biyu ya zare waye akwai akwai kalubale ko babu irin waɗannan tsakaninku da Allah da waɗannan ne irin wannan tarbiyyar ce Annabi Muhammad ya bamu irin wannan tarbiyyar ta algushu ita ce Annabi Muhammad ya bamu ba man dan Allah bane ce man gashana fa laysa minna wanda yake yaudaran mu baya tare da mu wannan fa manzon Allah yana magana ne da mai tsai da mu ƙara ruwa ne tsayi ya daga ya ga kaman akwai ƙarin ruwa daga ƙasa nonon baya da kyau yace menene wannan yace a'a ai ruwa ne ya zubo mishi ba da gangan bane yace to in dai har da gangan ne kai man gasha na falaisa minna wanda fa yake sauwa cikin sana'a yana ya jarama bai fa tare da mu to in dai haka ne saboda Allah mutum nawa ne cikin al'umma ba su tare da Allah yanzu a cikin turai gaba ɗayanta suna da wata ɗabi'a wadda munan ban da su idan juma'a ta yi asabar ba a aiki ko ladi ba a aiki to akwai wanda in ya shiga gidan shi tare juma'a ba zai huto ba heran litinin da sahi sai wurin aiki shi zai je ya huta ne to tun da ya shiga gidan shi ya kulle yanzu idan yana da buƙatar sayan naman miya yana buƙatar sayan biredin karyawa madara kihi kaza kaza kwai ko ba sai ya je kasuwa ba a'a tun da yana da buƙatar hutawa bai zuwa kasuwa ƙofar gidanka akwai wani kwando wata roba ce ake haka katuwa sai a rataye ta ƙofar gidan mai talla biredi da ya ga roba irin wannan a ƙofar gida ya sani in ya zo sai ya buɗe robai sai ya leƙa kai kuma daman ka rubuta ina son biredi bageti biyu dala tamanin ina son nama na jika biyu ina son madara ta ɗari uku ina son kihi na jika guda mai tumatir ina son dala arba'in mai albasa ta dala arba'in a tarugun ishirin dihe kazana kazana kazana sai ka yi lissahi kudi jika kamar takwas ko tara sai ka sa jika goma sai ka ajiye a wannan kwandon a waje mai tumatir in ya zo ya ga ta arba'in ce ya za ta arba'in ya dauki arba'in shi ta shi in babu canji ya canzo ya nasa maka kanka ya nasa maka tumatir ɗinka ya nasa maka kanka ya ta shi mai biredi ya nasa biredin shi biyu ya karɓi tamatin shi mai nama ya nasa na jika biyu ya wannan ɗin shi sai in ka kowa ya zuwa zuma in ka huto daga waje ka bude gidanka sai ka zo ka dauki kwandanka komi yana nan da canjinka da Allah a nan Nijar ko a Najeriya ko a Ghana a Afirka ka sa kwando wani kwandon zai dauke gaba daya eh sai ya yi zage-zage makannin ya ɗauka tsakaninmu da Allah haka ne mu gaya ma kanmu gaskiya Allah ba a mai dibara ba a mai wayo kuma Allah ya san sirrin kowa in za mu yi gaskiya mu yi gaskiya don mun ce mu musulmi ne in fa ba gaskiya ba fa abin da zai hana Allah ya azabtar da mu gwargwadon lalatar da muka yi idan muna son mu samu saukin musibu mu yi gaskiya saban da muka san muna yi mu bari ƙeta da muka san muna yi mu bari hasada da muka san muna yi mu bari wannan kuma gashi nan hasadodi iri-iri in ana ganawa an yi kaza an yi kaza wallahi sai ka kama sai bakin ciki ya kama ka wani mutum ana bada labarin shi ku yi hakuri dai wai murka ne gare shi ya kiyaya su manya-manya ran da heje sai da sai makwabcin shi ya ce mishi wane eh dan Allah zan ma iyata aure amma ba ni da kuɗi ka taimake ni da kuɗi naira dubu hamsin ya ce to zan je in sai da murka na gobe in Allah ya yarda in na dawo kai kuma shi bu da sahi ka zo in baka dubu hamsin ya ce ni ba ma kiramce ba zan bakan Allah da kyauta zan baka shi to shi ke nan wani ya tabbatar da wancan ya kai murka ya saida daddare ya ce ma barayi wani ya sai da murkan shi ku zo mu tafi ya kasa gidan ya ce ga shi ga inda yake aka yi aka tada shi aka gwada mai bindiga ka ina kudi da ka sai da mulka miliyan kaza ko naira dubu kaza ya ce ga ta aka dauko aka kirga aka ga sun cika ce zoye ba kai kariya bai ce to Allah yana da magana daya suka ce to wani magana kan yi babban balawa ina neman arziki daya ya ce to wanne ne inda dama sai ama ya ce a wannan kudin di yawan su dubu hamsin nake bukata ita ma ba don ni in kashe ba akwai makwabci na ya roƙe ni shi kuma ɗiya shi ce zai ma aure yake neman ƙirramta mashi ni kuma na alƙawarin zan bashi to kai ya zo ya gana sai da murka kuma ban bashi ba ya ji kunya makwabcinka eh ba ya suna makwabcin naka ya ce sunan shi wani kawai ya kunce ma wani mutum mai rauni ya haka da bindiga sai ya ga ashe shi ne shi babban barawan he saranda ce to wane haka kuka ce wallahi kan kai yace wannan mutumin mai amana mai gaskiya roƙon shi kai har yake nema a wurin barayi su zuwa mishi asiri kanka ji kunya yace ba na ba Allah ya ga kudin ka an fasa dai kawai sabin diga hadi bai barawa yace kai kuma gara ka ji lahira ka shira saboda irin ku ba ku da amfani mutumin ya taimake kai ka kai min shari ka ga barawo ne ma ya gane wannan bai kyauta ba yanzu me ya faru to ya bar wannan da gawa sai ce a'a sai suka sallama gidan mai tun da makwabcin shi ne suka ce gagawan babanku an je sata da shi an yi faya ko faya ya mutu in irin wannan labaran marasa daɗi na cin amana mutanen mu bai da iyaka Allah tsari da haka ci gaba a karama afa ayi na bi kharqi da awwal ka karanta da ku Allah ce to masu jayayya suna ƙaryata mu suna cewa ba za a tashi kiyama ba shin a wani afa ajazna mun gajiya ne ibtida'il khalqi ibtida'il khalq ibtida'il khalq daga halitta fara halitta mun gajiya ne hatta hum fi shakkin min al'ada har ya zamanto su kafirai suna cikin shakka wajen dawo da halitta halittar da muka fara ta dan adam ta gagare mu ba ta gagare mu ba Allah ce balhum fi lafsin min khalqin jadid su kafirai suna cikin lafsin kokonto wai Allah zai iya dawo da halitta kai gaskiya abin nan akwai rishin hankali Allah ne wai yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah ne ya fara halitta daga babu kuma shi yake sake dawo da halitta ya maida ta babu ya sake dawo da ita akwai kuma yin haka din ga Allah abu ne mai sauki walahu al-masalul a'la Allah da misali madaukaka ma fiye da wannan fi samawati wal ard a cikin samai da kasai wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-azizu mabuwayin sarki al-hakimu gwani wani Allah ce ga gaya ma kafirai masu takka tashin kiyama wannan wani ka gaya musu yuhu yi hallabi an sha'aha a wala marra wanda zai kage halitta ya dawo da ita shine Allah da ya kage halittarta daga farko da babu ita wa huwa bi kulli khaliqin alim kuma Allah game da dukkanin halitta masani ne allazi ja'ala lakum da ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara Allah nan da ya sa muku a cikin ɗanyen itace ɗanyen bishiya sharaf amma a ciki akwai wuta fa'iza an tummin hutu idun a yayin sai ga ku daga ɗanyen itacen nan wanda ruwa ne in ka matsa amma in an burka wuta tana fita samu icen tunhashi ya kai murka shi ne ko kara wuta take tashi gashin ɗanyen shi allah da ya haka kuma zai gata da mutum allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin hadisul qudsi yu'dini yu'dini bin adam ɗan adam yana cutar da ni ya ƙuni ya cewa lan yi da ni kama ba da ali ba a iya dawo da ni kamar yadda aka fara ni Allah ya ce walaita awwalul khalqi ahwanu alayya min i'adati yanzu da Allah fara yin dan adam daga babu bai hiba wahala akan in ya mutu ka dawo da shi gyaran mota ya yi wahala ko kera mota نعم يجب مالا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد حقيقة خلقنا الإنسان الله يتموني مكهل الشيطان آدم ونعلم منا سن ما توسوس به نفسه كأبن دا زوجي شتكي ɗarsa mashi na wasi-wasi Allah ya fashi ko na alkhairi ko na shari wani hannu mu ne aka rabu ilaihi min habar wari manzanninmu mala'iku suna mafiya kusa da mutum daga jishiyar wuyan shi Allah yana ba da labari ne game da ikon shi ƙudurar shi alal insari akan ɗan adam bi annahu khaliqahu Allah shine mahalicin ɗan adam Allah kuma wa ilmu ilimin Allah muhitsin bi jami'i umurihi ya gewaye dukkanin al'amuran mutum gaba ɗaya ilimin Allah ya gewaye hatta innahu ta'ala har ma zuwa ga inda Allah mabuwayin sarki ya alam yana sanin matu wasu bihi matu wasu bihi na na wannan nufusu abinda zukatan bani adam suke musu wasi wasi suke sakawa min alkhairi na alkhairi wa sharri ko na sharri Allah ya san shi amma idan kana saka abubuwa miyagu Allah bai ce a rubuta maka zihin wannan abin me ya sanya saboda a hadisi Allah yana cewa innal manzana ta innal laha lalle Allah tajawaza li ummati ya yace ma al'ummata ma hadathat bihi anfusaha abinda zukatanta suke tsarsa mata ma lam taqul matikab baka faɗa abinda harshen ka ba au tafa'al ko ka aikata in dai zuciya ce duk abinda ta tunana maka ko mummunin shi Allah ba zai rubuta maka zunubi ba amma ka sani Allah ya san abin ko da yana ko mummuni ko mulki mummuni shi wani ana baka labarin tsananin fadin ilimin Allah hatta da abin da ke maka wasi wasi Allah ya san shi Allah tabaraka wataala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi kuma mu ne mafi kusanci da mutum sama da habalul wari jijiyar da take jikinka mun yi kusa da ita to wannan kusanci malamai suka ce kusancin nan Allah ne ke kusanci da ɗan adam kamar haka ko kuma mala'ikun Allah ne mala'ikun Allah ne a fassara mafi rinjaye ta malamai na sun domin shi a ce Allah yana kusa da bawa kusancin Allah da bawa ɗaukaka ce ko da ƙasa ce a ce kai Allah yana kusa da kai kai makusancin Allah ne to idan aka ce dukkanin kowa da kafirai da wanda kafa kafirai ba Allah yana kusa da su sun dauka ko su dauka ba to a wannan dalilin kaga kenan wannan kusancin ba na Allah ba domin shi Allah kusancin shi nan mu'minai ne kadai ba na kasa wannan kuma kusancin ya shafi kowa mu'mini da kafiri dan haka mala'ikun Allah ne anan ake ne kamar yadda malamai suka fassara ya'ani mala'ikatu mala'ikatu ta'ala mala'ikun Allah aqrabu ila al-insan sune mafiya kusanci ga dan adam min habal waridi daga jijiyar wuyan shi wa man ta'awwala ala ilmi wanda yake wasara akan ilimi inna ma farra wai shi yana gudu ne da Allah ya lazimu hulul dan kar ya lazimtar da sabkar Allah jikin gaggan mutum yake ilimin Allah ne ke kusa da ai ilimin Allah da manya san komai abinda ake nihi wa nahnu aqrabu ilaihi ka gane ko Allah ya ce bai ce ba ana aqrabu sai ce wa nahanu aqrabu ilaihi min habalil wari mu ne mafiya kusanci gare shi to ana nihin malaiku me ya sanya ai a wani wurin Allah ce wa nahanu aqrabu ilaihi minkum walakin la tuzunu mu ne mafiya kusanci da ku mutane game da wannan mutumin da zai mutu dan uwanku da kuke jiya ga mala'ikunmu sun zo suna magana da shi sun ma za su karɓi ran shi amma walakin ku kuma la tudu ne baka ganin mala'iku kaga kenan ashe wannan kusancin mala'iku ne ba kusanci bane na zatin ubangiji da bayi an gane ko wa nahanu aqrabu ilayhi min habalil warid da sauran ayoyi ma da malamai suka kawo domin mi ai Allah ya nuna akwai irin wannan da Allah zai magana yana nihin mala'iku amma kuma sai ya jingina aikin ga kanshi amma kuma asalin aikin da mala'iku ne idan ina za mu gano wannan a nan kusancin mala'iku suka aiki amma sai Allah ya jingina kusancin da shi a can ma mala'iku suka aike sai Allah jingina aikin kuka shi to ai irin wannan a alqur'ani gurare ne yawa ne akar makallahu a cikin suratul qiyama Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fa idza qara'nahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbuna al'ajila ayoyin da suke baya Allah yana maganar wannan wahayi da muka maka la min tuharriki lisanaka la tuharriki bi lisanaka li ta'jala bi inna alaina إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه inna alaina kaga yace ya wajaba mun dora ma kanmu jam'ahu tara maka shi wa qur'ani da karantar da kai shi Allah ke karantar da annabi Muhammad ko kuma Jibril ke karantar da shi amma aikin da Jibril ya tunda Allah ya sa sai Allah ya gina aikin da kanshi to wannan ma irin ta ce Allah ta'ala ya samu dace wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid inda ma zaka kare yake ta idiya talaqqal إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Mm, to ما kun ga يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد kun ga dan ku ƙara ganewa wannan aya ma tana bayyana wancan kusancin na mala'iku ne kamar yadda Allah ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alqur'ani mu ne masu tsare shi kaga fal mala'ikatu mala'iku ne suka saukar da alqur'ani ba Allah kama nan shi ba amma da ke Allah ya aiko shi sai Allah ya dauki aikin ya ce inna mu ne eh Allah ya jingina aikin ga kanshi an gane ko amma ai mala'iku ne suka zo da shi to amma sai Allah ya jingina aikin da kanshi bai ambaci mala'iku ana an fahimci wannan aya sannan kuma idan ka ce mala'iku ne ai mala'ika Allah ya bashi wata dama inna lil malakul lamatun mala'ika na da wata shafa min al insi daga dan adam kama anna lish shaytanu lamatun kamar da shaytan ba yana shafar mutum wani lokaci mala'iku in suka shafe ka suka wannan dinka sai ka ji kana son aikata alheri idan aka samu shedanu kuma suka shafe ka suka je kana son aikata sharri kuma inda za ka ƙara gane haka Allah yana iya ba mala'iku daman su yi kusanci da kai sama da jijiyar wuyanka yau ka kalli mana aljani ma ibilishi ma an ba shi wannan dama bare mala'ika Allah ne manzon Allah ne wai yake gaya mana wato shi iblis ya gari minibini adam majaraddan yana yawo a cikin jikin dan adam majaraddan duk inda jini yake bi shedan yana iya bin wannan wurin ya ratsa ya zagaya to da kake ni da mala'ika in Allah ba shi zai shi ma zai yi Allah ce iz yatalaqqal mutalaqiyani yayin da su waɗannan mala'iku guda biyu suka haɗu ya katiba ni suna rubuta abin da wancan bawan Allah ya aikata ya katiba ni amalil insan suna rubuta aikin ɗan adam anil yamini wa anil shimali ka'i akwai dawwamammu da suke nan anil yamini wa anil shimali ɓangaren damar shi da ɓangaren hagun nishi karka ce irin na yan filozofi aini da ne haka bangaren hagu na lalaba ban yi wani tare da ni da ne ban haka bangaren dama ban yi wani tare da ni ba ha wannan ko ya zama zancen banza ke nan za ka gane radda in suka zo ɗaukar ranka ya ka gane ashe akwai wasu kuma gashi a nan duniya baka gan su ba baka ji su ba amma za ka gan su ranar ɗaukar kuma nan nan labushi rayu mai zillin jirgi da don haka nan wannan mala'ikun ko baka ji ba da gansu ba ko yi motsinsu ba suna nan tare da kai anil yamini wa anil shimali qadi mutarazima ada suna dakon aikin da za ka yi magana da ka faɗa su faɗa su rubuta aikin da za ka yi su rubuta sai Allah ke cewa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ma yalfizu don haka yake babu wani lafazi da mutum zai yi min ƙaulin na wata faɗa ai ma ya takallamu bi kalimatin ɗan adam ba zai yi wata kalma daga cikin kalmomin magana ba illa da dai raƙibun fi illa walaha tare da wannan aikin ko maganai manyan koha akwai mai tsare ta mai kiyaye ta mai rubutu lizarika don haka ya kaci buha yana rubuta ta la ya turku baya barin kalmatan wata kalma wala harkatin ko wani motsi sai ya sani kamar yadda Allah ke cewa inna alaikum وإن عليكم لهافرين Mm.
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون kamar yadda Allah ke cewa inna alaikum lahafizin lalle a gare ku kuna tare da masu tsaron ku suna kiyaye ku suna tsare ayyukan ku suna rubutawa da maganganun ku kiraman masu girman daraja ne katibi da kuma masu rubutu ne suna da girma da kiba da mutunci ta yadda ba a yin game baki da su su maka ƙarin lada ko su maka ƙarin sharri girman su ya wuce shi za ka ce kiraman don ka ɗauka irin na ɗan ɗan adam ne za a iya gama baki ya ɗan ƙara ma wani abu da baka yi ba ko ya rage ma wani makiyin kai za a rage ma lada ko wani masoyin kai za a ƙara ma zini a ƙara ma lada ko wani makiyin kai za a rage ma ladan ka babu wannan su kiraman ne katibi na suna rubutu duk abin da kuka yi kuma ya alamuna suna masu sanin ma ta fa'alun duk abin da kuke aikatawa an gane ko to malamai sun yi sabani hal yaktubu al-malaku kulli shay'in min al-kalami shin duk abin da mutum ya furta na baki mala'ika sai ya rubuta wasu ka ce eh ko menene ko domin ya ce ma ya rufi min kaurin gida da zai yi wasu ka ce a'a suna rubuta abin da yake da alaƙa da lada ko zuri wasu kace duka ake rubuta in an je gaban Allah sun kai fayil din sai a tace maganganun da ba su da wani matsala ba su wani matsayi sai a dauki wanda suke da alaƙa da lada ko zuri sai a rubuta Allah samu gane yanzu dai babban abin da zamu ganewa dai ana rubutun nan ko ba yi babu wata magana za ta kubuta an gane ko والظاهر ما ليتي أبين ديك الظاهر آية أموم an game kowace irin magana ta aka ma ya lafi zimin ƙaunin illa da daihi raƙibun atidu to shi sa wasu mutane suka ce raƙibu sunan mala'ika ne atidu sunan wani mala'ika ne kenan atidu wani mala'ika ne raƙibu wani mala'ika ne ba haka nan bane mala'ikan nan guda biyu ne ba a gaya mana sunansu ba wannan aikin su ne raƙibun wanda yake mai kiyayewa hafizun mai kula da abin atidun wanda yake halarce ko da yaushe yana nan baya sakaki ya dan gusa kaga siffa ce ta ma'aikaci kullun yana wurin aikin shi na kula da aikin shi kaga ba suna bane da haka ba mala'ika bane raqibu da atidu a kowane mala'ika na ɓangaren damar raƙibin ne a tidin ne na ɓangaren agonin raƙibin ne a tidin ne sai dai na ɓangaren dama alheri yake rubutawa na ɓangaren hagun shari yake rubutawa kan da kai zunubi na ɓangaren hagun zai kalli na ɓangaren dama mai rubuta lada sai ce shi kage mutumin na ya yi zunubi ko sai na ɗayan ya ce shi dakata kaɗan ba shi lokaci in ya yi istigibari shi kenan in ba ka bai bi istigibari sai ka rubuta to he bai bai suke bani sai ya kara kaga he a ji dadin rubuta ko amma da kai aikin alheri ba a ma waiwai he a rubuta an gane ko da haka hadisi ya tabbata daga Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin nan wanda aka wannan din shi isnadin shi ya kai hakan Bilal radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ƙara ƙara shi bilal ya ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah ta'ala ma yadunnu an tabluga ma balagat yakatubu Allah azza wa jalla lahu biha ridwanuhu ila yawmil qiyamah ila yawmil wannan yalqahu wa innar rajula la ya takallamu bi kalimatin min sakhatillahi ta'ala ma yadunnu an tabluga ma yabluga ma balagat kai ma yadu ma yadunnu an tabluga ma balagat yakatubu Allah ta'ala alaihi biha sukhdahu ila yawmi yalqahu magana wannan da kake ganin ta da halshi ita ce take iya kai take iya yin komai shi yasa in zaka faɗa ko kai alheri ko kai ko ka bari sharri in sharri ne gara kai shi wato shi wannan sahabi wannan bilal yake cewa manzon Allah ce lalle mutum zai faɗi wata magana wannan magana Allah ya yarda da ita yana yarda da yin da faɗarta tana yarda da Allah kai da ka faɗe tan ba kama yi tsammanin ta kai darajarta ta kai inda ta kai ba sai Allah ya ce a rubuta maka lada dalilinta a rubuta maka yarda Allah har ranar gamuwa da Allah magana ce kai kalma ɗaya taƙaitatta ta alheri kai baka ɗauka ba ma wannan kalmar tana da wani kima ashe Allah san tana da kima kimar kalmar sai Allah ce to a rubuta mishi yarda ta har ranar da za mu haɗu a cikin yarda haka kuma yace mutum zai iya faɗar wata magana kai a wurinka magana ta wasa ce ba komi ba ne ba ta da wani matsayi ma ashe maganan nan Allah yana hushi da ayyuka yana hushi da wanda ya yi ta sai Allah ce a rubuta ma wanda ya faɗi wannan kalmar hushin Allah har zuwa ranar zamfar wannan ya in mutum yana da hankali wannan hadisin ya taka maka magana an burki akan maganganu na banza shi yasa kun gama su surutai su shiga su faɗa abin da suka ga dama don saboda siyasa don saboda samun duniya don saboda wani matsayi don saboda yabawa ne ko don kushewa ne to kun gade kalmomi rubuta su ake kuma ka iya faɗa kalma ɗaya ta zama sanadiyyar halakarka ka iya faɗa kalma ɗaya ta zama sanadiyyar tsiranka inda kuma za ku gane diyakin duniya da baki ne ake hada shi kuma bai karewa da bindiga sai an komo da bakin kuma a warware da bakin wanda suka dura wutar baki yakin da baki sai kuma sun dawo sun ba da haƙuri da baki zai mutu duk wanda aka kashe ka taɓa yakin da ya kare duk kisan da aka yi ba sai an zamana ba bindiga ba sai ya gyara abu ta sulhun tashi a ita duk ƙarhin mai ƙarhi in ya kashe ya kashe ya kashe bai ya kare ɗan adam kuma sai sauran sai su yi saranda kuma sai a zo aiki kun gane ku amma baka kare su gaba ɗaya baka isa ba kenan baki ya gama faɗa baki ya yi baki ya ɗora mulki baki ya sarke mulki baki ke ɗaura aure na baka na karɓa da ni aka yi na saki da ni aka yi baki ya da baki ne auren ka ya tabbata kalmomi ne maganganu ne sai wata mace ta halatta gare ka kalmomin take suke za ta haramta gare ka da baki ne da kalma ne ake cewa an nada ka mukami sannan takarda ta biyo baya da baki ake cewa an sarke ka sai ga takarda ka san inda dare maka haka ne shi yasa manzon Allah ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyakul khairan ko dai ya faɗi alkhairi ko ya yi shu wani mutum wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin waɗanda suke yawan karatu a wurin manzon Allah sai manzon Allah ke bayani irin wannan sai ce ya manzon Allah shin a gobe kiyama za a kama mu da lashin abinda muka faɗa da bakin mu sai manzon Allah ya kalma irin ta laraba ce sakatatuka ummuka ma'ana kai daman mahayyaka ba ta ayyaka ba abinda ake nihi da shi ana ganin ka dan birni sai kai kauyanci ka riga asha kamar ka ce ashkai kac wani ban yi tamanin kamar kai kai haka ba haka ne ko ba ka bane sai yake cewa kamar kai da nake gani ma ka san addi to har ya kubun da ka yoda akwai wani abin da ke kifa mutane akan karan hancinsu a gobe kiyama a wuta ka ga mutum ya ci daka da ita wuta in za a je in an jefa dan wuta da ka yake ci kuma hancin wannan shi yake fara da kaddan dalamin wutai yace to galiban wanda kaga sun je wuta da ka lahin abin da suka faɗa ne ya kai su wutai kenan majority din yan wuta da baki suka suka sai wutai wannan bakin da kamaka ne ai kaza da kaza mu da siyasa ne bari ma mushi sharri to shikenan kai ka mushi sharri kai kuma an maida ka dan wuta da kai da kai ba aka ba aka mashari da sharrin shiga shiga wuta da sharrin ya rasa kujerar menene premier wanda menene mayor central ka mishi sharri bai samu mayor central kai kuma kai kuma da aka rubuta dan wuta ne kai wa aka mashari tsakaninka da Allah ba aka mashari sharrin waye ci ka mishi sharri ya faɗi zabe kai kuma an maka sharri ka zama dan wuta ka mishi sharri ya rasa aure kai kuma sharrin ya koma kanka ka zama dan wuta ka mishi sharri za a mishi alheri an dena kai kuma an maka sharri ka zama dan wuta da ka sani da ba kai sharrin ba da ka sani wallahi da kai wannan sharrin ba domin sharrin yanzu kanka ya dawo to don haka ya ku mutane musammi muke faɗa da bakunanmu in ma menene faɗi ake wannan rubutawa ake an gane ko tunda ko rubutawa ake ga mala'ikun anil yamini haka rukarin haka wa anil shimali ka'i ga sunan suna halarce damarka da hauninka ga mala'ika ya zo kowane mala'ika da takarda yana rubutawa wannan takarda da aka rubuta din idan mutum ya mutu sai a zo a rubuta duk abin da ya na alheri da sharri sai a maida mashi ita kamar wani littafi ne sai a rataya mashi wa kulle insanin arzamnahu tsa'irahu fi uniki wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuba kowane dan adam yana da wani kitaban rubutaccen littafi tsa'irahu na abin da ya aikata a wuyan shi a rataye sai a fito mishi da shi ranar kiyama kitaban yalqahu littafi ne wanda zai hadu da shi manshuran a buɗe mishi buɗaɗɗen littafi na aikinka sai a ce maka ikira kitabaka ka fari bin fuskar yau karanta littafinka na aikin da kai karanta ka ji sakamakon ka kayi kaza kayi kaza ka kilga kai da kanka ka fadi na fuskar yau ma alaika tiba ka isa ka zaman tu me yi ma kanka hisabi dan haka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazin magana da dan adam zai yi tare da ita sai akwai raqibun atidun mai rubuta ta mai kula mai tsarewa idan ya rubuta sai a bujuro da abin ranar kiyama to idan aka bujuro wani ranar alhamis yadda ake kai aikin bayi da ran litinin to a lokacin nan sai a tantance sai a ɗauki waɗanda suke da amfani wanda suke da alaƙa da sharri ma wannan fa'afarra minhu ma kana min khairin aw sharrin sai a shahi sauran sai a bar wanda suke da alaka da sharri ko alkhairi an gane ko wa alqa sa'irahu sai a jefar da sauran waɗannan sune yamhullahu ma yasha'u wa yusbit sai Allah ya shahe waɗancan sai a tabbatar da abin da za a maka hisabi akai wa indahu ummul kitab a wurin Allah da man uwan littafin take haƙiƙa lahul mafud da kitara aikin bayi nan yake akwai sauran zamkar da ya koya to za mu tsaya a nan idan Allah kai mu gobe sai mu tashi a ayat da Allah ke cewa ja'at sakaratul maut bil haqq Allah ta'ala ya sa mu dace Allah shi gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka mana rahama Allah ka ji kanmu Allah karba mana ibadodinmu ya Allah muna tawakkali sunayenka da tubobinmu da tubobinka muna da bukatu daban-daban Allah ka biya mana ya Allah abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka kuranye mana abinda muke nema na alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda yake yahi karhin mu Allah ka mana maganin shi Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan al'umma musulma ta kasar rigar Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba ta zaman lafiya Allah ka hore ma wannan karfi Allah ka taimake su ka ba su shugabai wannan mataimaka mashawarta na kwarai ya Allah kada ka ba su